وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله يهود جوزا رمضان جوزا الله صلى الله عليه وسلم ومن الله مدينة شكرا الأولى في الأولى ثلاثين سنة muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci a cikin wannan jami'a muna karatu cikin alƙur'ani mai girma na cikin surar tauba mun tsaya karatun da ya gabata a aya ta casa'in da bakwai insha Allah mai ala za mu tashi kan wannan aya ta casa'in da bakwai ana fata Allah subhanahu wata'ala ya samu dashi kuma hanyoyin da aka turo suna kamar haka wata tambayar da ba kan ta tura da nan sai yace yaya ake yi wa yaro da aka haifa hudu ba ya sallama alaihi wa sallam lokacin da aka haifi abdalla dan uwan anas mahaifiyarsu ta ba da shi aka taho a nan sallama alaihi wa sallam da shi ya tauna da bino ya tsiga mana yadda malamin ke bayyanawa shi ne wajen datorin cikin jirgin a fito girman jirgin ya ya yafi wannan wuri amma ana iya sa ya sa a yi amfani da shi wajen shafawa a wannan wuri ita na kuma cikin da suke shi da wasu a sa ya sa ya ke yi mutuwa in an tsaftace da yana ne an tsaftace da yana za a iya tsada a shafa a kan datorin wannan yaro sannan kiran sallah a kullum da dama ko na kuban kiran sallah malamai suna ganin ingancin kama na kuma ya kawo a kullum da na hagu ne ake ganin rashin inganci a wurin da yawa daga cikin malamai da kuma da ya inganta sana ta da zama a yanzu ya ambaci a ɗan da suna hankala a kira lokaci don mutum yana da zaɓaɓɓen suna gare zai samu wancan suna wannan shi ne yadda ake dubawa wanda aka haifa yawanci da aka iya kuma a cikin da za a haifa da lokacin da yake rayu wannan ya ce wani damar cewa waɗanda ake so su samu da su kamar malamai masu alamar tsoron haka ana iya kai musu su yi irin wannan wasu ba da alama a wani bayan sallama ya ce mai bambancin sallan ashan da kuma sallan tarawih yake shi ne ta toye mutum da ashen tsarin ko da hausa ne ko da wani yare na najeriya ne na ga ba sai kuma hausa ne ko gabar su ne ko fulani an ce ashen ba ta salatu tarawih shi ne abin da yau za ka gani a rubuce a sunnar mutum sallallahu alaihi wasallam yadda aka ambace sallah ne za ku kawai hukunci ne wannan larabci wannan ba larabci ba shi ne ko Allah wani bayan ya sallama rubuce ya ce shi ba tambaya da yi ba yana magana ne a kan masallaci ofta da ake gina wani ɗalibai ya ce a gaskiya muna cikin halin muna cikin wani matsanancin hali a hostel nan ba ke nan a cikin wannan jami'a ne kuma yake da yake yi yake na wajen yin sallah yake a gaskiya mara na fuskantar ƙalubale mai girma idan aka yi ruwa wallahi ba mu da ingantaccen wurin sallah misali a jiya da aka yi ruwa sai kofar shiga suka yi sallah wato kofar shiga ta biyu da muna roƙon a taimaka a ƙara samun masallacin ko kuma a baiwa ɗalibai dama su ba da nasu gudunmawar domin a domin a shekarar biya maciji ya sari wani tsari ko ya wani maciji ya sari wani to kuma da masallacin ya yi baya da yawa kaga sallah ba za ta yi ba babu nutsuwa a cikin da a cikin da ba ana taimaka a isar da kokenku da waɗanda ya kamata a ce su yi wannan Allah a taimaka a karanta wannan suka kwanta samun kungoyi shi ke na karanta a gaskiya matsalacin wa'ida suke ma'aikatan sama na kwanfatar da suka gina kwantar don suka yi sha'awar samun lada suka nemi aka nuna musu wannan fili suka kuma aka kuma shata aka nuna ya taɓa a cikin a yi daga baya suka yi gini haɗin gwiwa ne kuma da ɗaya daga cikin su wani bayani a wancan lokaci haɗin gwiwa ne nasu suke buƙatar shi wannan masallaci ne mahimmanci don kaunar lada a wurin Allah su wani wata kamar ta ya je matsayin da ya je kuma sai aikin ya tsaya kuma ya daɗe ya tsaya kamar kusan watanni ko kusa da shekara ma ina ga mun zuwa ɗaya daga cikin wanda yake kwamfutar ɗin wannan magana sai da idan suna sanin saboda samun su yarko da suka samu harkokinsu ne ba amma suna suna shi har ma wanda ke ko za su yadda a ba waɗansu dama abin da suna buƙatar dai a basu su kare kai kamar da hannun kowace yana da gajiya a wajen ba don ko gaskiya ko kuma ina da wasu lafiya wata biyo yana nan sai kwanan nan da ƙofar da ake shiga da lafiya aka yi wani aiki a gefe ya zama kan da wajen shiga a cikin wajen yiwuwan firamare to tana da zai na hangon gini da zai wa a shi ana yin ni da baku ina zan bayar da yawa kaga balle wannan shi kuma yana da kawaiyoyi da yawa ba ma wani su manta amma insha Allah ta'ala muna da za a yi kata da wasu daga cikin waɗanda suke wannan aiki na bai da sai gini da ya ya su da addu'a Allah ba su ikon halinawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala kuma da rabe shi da wani da ya rubuta cewa mutum ya ko wani abin Allah ba shi lafiya kuma Allah ya kare Amin.
insha Allah ta'ala za a yi ya kokarin a kuma lokacin da aka je shafi gurin su ma da su mana jagorori a jami'a din sun yi kokari wajen ba da filin da ya dace sai dai kawai aiki ya tsaya mana fatan Allah ba da shi kokari wani aiki insha Allah za a yi ba za mu da kan sun fara zuwa da abun nan kuma bin sunan ajiyar yana wajen a zaune daga ya ji wannan bayani wanda insha Allah insha Allah ta ga shi ma zai iya ƙara injiba abu da tuba da shi ƙara a abakar da samu a ci gaba da ya haka samu a kan kuma a kan da wannan sadar wani ya yi sallama yake sannan kuma ya fata an yi da kamar yadda ya rubuta ya ce tambayar ta ita ce mutum ne ya je karatu madina sai lokacin aikin hajji ya yi to ya shiga mota daga madina ya wuce maka aka yi dukkan aikin ibada tare da shi amma kuma ba tare da sanin hukumar aikin hajjin ba ma'ana babu sunan shi a rijista mana a duka masu aikin hajjin wannan shekara to yace a nan malam me ne matsayin aikin hajjin da ya yi ba duka ka'ida ba wani ayi tambayar ta ga malamai ta ko wuce ne kuma ta yi wani tambayar ba kuma na ba na kan shi mutum dogo ta ke wuce sosai ba yawa kuma sannan duka ne da za mu yi kai ba wata san dokokin ba kuma ba sani ba ni wata wata gida ne na san suka wuce da dokokin lokacin da Allah ya kaddara mu dan rayuwa sun fara na san wasu dokoki ya ba su lokaci amma ni ba ma wani cikin da ba ma wani kuma ko tsare tsare to da ke duk wanda zamu fara yanzu kiran sabanin kila yadda doka ne ina ga wannan malaman da suke rayuwa a cikin cikin da su ba da an sa wannan wannan wani kuma bayan ya sallama ya ba ta addu'a shi ma yake yana neman ƙarin bayani ne a kan sallar wana'a sifarsa lokacin da ya fi dacewa a yi ta da kuma ƙwararrarsa sallar wana'a na shi da zama ne sirrin ya sunan daga sahabbai kamar abu da ya faru ke zama an ke cewa a wasani kalili sallallahu alaihi wa sallam bi talati lan aja'a minna ma'ish annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya da abubuwa guda uku ba zan bar su ba matukar ina rayu insha Allah ba zan bar su na farko shine salatul duha a rakatai duha wato raka'a biyu na wani na wani sannan da azumi uku a kowane wata sannan da kuma yi wuri kan suke kai to sannan wani ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awali wato sallah ce ta mutanen kwari masu kira Allah a cikin wajen yau da lokutan Allah ke warke masu iman da yinda suke samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala mutum ba zai wuce yana tattar malaha ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a rayuwarsa sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi rahama a ranar tashin kiyama lokacin yake kuma ana yi ne amma kifi duk lokacin yake shi ne hantsi lokacin da kowa ya shiga shi haka rayuwa shi ne mafi bikin lokacin da kamar a yanzu a iya cewa ka mutane daga karfe tara zuwa abin da tsoro su goma da sauran lokacin da yana karewa jabta da wani abin jabta da ana yin shi tsakiya kafin yi tsakiya da kuma a cikin gano suna talatin to sai ya fi da mana sannan yana farawa don ya fita tun daga lokacin shira bayan rana ta fito da tsawon mintuna kamar goma sha biyar ko rikki da ba daga minti goma zuwa minti goma sha biyar bayan fitowar rana kila muna ka kaddara shi da kadarar rom wato gwargwaron tsayawa goron mashi kamar yadda suna suke tabbatarwa za ku bayan rana ta fi da duk da su zuwa sha biyar lokacin sallan wani halayi a wani lokacin musulmi daga kowane lokaci kawai samu dama zai amma wani ke fi lokaci shi ne saboda kowa da kowa ya shiga da wannan kala ana saboda haka wannan su ne muna kaɗan daga cikin abubuwan da ka tambaya wannan da tambaya ta biyu sai ma da idan mutum ya rasa aka a guda ɗaya ko biyu a sallah ramuwa zai yi ko kika tosu zai yi zai da ko kika tosu zai yi zai mutu ya karanta fatiha da sura ne a bayyane ko a turbance kamar yadda ya rasa ko zai karanta fatiha ne kaɗai duka waɗannan abu da kai tambaya zai yi kaza ko zai yi kaza ko zai yi kaza ko zai yi kaza malamai sun magana a kansu wasu suka ce yadda ka faɗa ɗaya ɓangaren haka zai yi wasu kuma suka ce a ɗayan zai yi shi ne cewa da kai kin kaso su zai yi ko ramawa zai yi hadisai da guda biyu wanda sai wa kama a da rashin fasadu wa ma fata kun faɗaru ramawa zai ɗaya kawai wa ma da rashin fasadu wa ma fata kun fa'atin nuni kika ce wa zai yi wanda kai tambaya yawon tana da ilimi gaba ɗaya a cikin abu وقوة لما لما لما تستشهدوا قوات الأمريكا كما تستشهدوا حتى ما لما كنا مستشهدوا قوة لكيها حتى ما لما كنا مستشهدوا الله تعالى إن شاء الله تعالى كما تقول الثلاثين في سورة التوبة آية من سورة التوبة آية تسعين وبعض فهو تعالى الأمر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراف أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا لا ربما قوي تسلم سنة ولساتك يكون ذلك وأجل الخطوط من أن تتجارى اتحادا يا قلب أبعيد ليس أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله قل الرسول dokokin da Allah ya kusa a duka manzon sa za ka yi sanya ma'ana a gaskiyar lamari shi ne kafirci ya fi faruwa ga wanda yake zahiri ilimin addini bai je masa ba haka nan aka yi tsammanin munafiki ga wanda ilimin addini bai je masa ba larabawa kawai suna ƙauye da mutane ƙauye suna ƙauye ilimi bai je musu ba ko ba ta cuɗanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dare da rana kamar yadda wanda ke cikin gari ne a cikin a yanzu idan har aka ce ga ilimi ko ina gidan kowa akwai ilimi sannan kuma ga sani ga sanin addini ga sauran su ga wa'azubi a titi da rediyo da waye da waya da komai amma a ce ana rajin su wani zai zama abin mamaki a ce ana kafirci zai zama abin mamaki su ma abin da Allah ya sa abin da Allah ya bayyana ya ce ya sa suka bi tantantar a ce sun samu kafirci ne tsanani munafirci ne tsanani saboda Allah ya haɗa muku biyu da ba a nan da za a haɗa nasu saboda ba san dokoki da ana yi tsoro da su ba shi ne kamar da aka bayani jiya yawanci wanda bai zama a ƙauye yakan samu rauni a hankali amma ba da fuska ce wajibi ne zuwa ƙauye don karantar da su addini kuma wajibi ne rayuwa a ƙauye a kan waɗansu mutane don su karantar da mutane addini ba na mutane kawai ba za a kyale su ba tare da an da su addini ko kuma waɗansu su wakilci wasu jama'a su koma ƙauye domin karantar da mutane addini koma ma ƙauye don karantar da mutane addini ba ƙarfin daraja ba ne ya sa a nan da zama yau sallam ya yake aika sahabbansa ƙauyuka daban-daban su je su zauna su karantar da su addini irin su ma'azin jabal a'lamu nasi a'lamu al-umma bil halal wal haram shine mu'azin jabal amma duk da haka yakan je da ayyukan zama suna ya tura shi kauye-kauye ya tura shi yamen yana karantar da mutane addini za ku tura mutane kauye don karantar da mutane addini wannan wajibi ne daga wanda Allah ya masa baiwa da tashi ya je kauye don ya karantar da su addini wanda ya samu falala mai yawa za ku mutane kauye suna bukatuwa zuwa da karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kauyenci ma'ana rashin alaƙa da duk addini da ya kaɗai ta gari wannan ya sanya mutane kawai suka samu na kasu a cikin addini sai sa Allah subhanahu wataala bai aiko manzo daga cikin mutanen kawai duk annabawan Allah ba wannan kawai yau ma'ana in an ce abin da mutum na rayuwa a kawai gaba ɗaya to akan samu na kasu da yawa a cikin addini ko da ma wanda yake birni ne ko ba kawai akan samu na kasu da yawa a cikin addini sannan zai samu na kasu da yawa shi ma cikin bukatunsa daga yawa da yake son ya yi amfani da su amma suka ce ka kawai sai da wani abubuwa ne don ka ta akwai wannan rauniyon wanda ya tibi wannan ɗawainiya ya je yana karatu da mutanen kawai a ciki to ba ƙaramin marana Allah ke bashi ko ba ƙaramin nasara ke samu abin Allah subhanahu wa ta'ala ba a aiko annabi daga kauye sai a aiki annabi a duniya ne da annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ma'arfan nabi kawai kan yin rasuli إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى سبب من أهل القرى فتلقى الكريم على باب أنه يقول لنا الدين أن باب أن أما أن يكون يقول سواء لم يقول عليه السلام daga duniya ta da cewa ya koma kauye don karanta da mutane ba kawai yana faruwa kuma akwai dada mai yawa Allah ce wallahu alimun hakim Allah masani ne ya san duk abin da kuke yi hakimin Allah wani ne mai hikima cikin duk abin da yake tsara duk abin da aka ce ba tsarin Allah ne wanda akwai hikima a cikin sa Allah ya yi da arabi da gaske na yabawa kauye akwai manyan tafi da wani wuce ko man zama wanda ke ɗaukar abin da yake ciyarwa shi da bilila ya ɗauka tara ne shi ko yana ga tsarin ne a taimaki addinin Allah in ya ba ya ɗauka tara ne a kawai addinin Allah yake a zamanin mu ne har abu ne amma da sauka kawai in ya bada wani hukunci da kamar ta tara ya zai cikin da hula sai na mata wani ya ji shi dole ta kai da yau wani aji ba kawai kan shi kan da wani gina makaranta ba ka bayar ba gina masallaci ka hana ba ka yi alkhairi ba ba ka yi sadaka ba ba ka fara cikin cikin lafi ba ko tsoron bukata ba wannan kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala sun ka ga yanzu ɗan birni abinda Allah ya faɗa na sifar mutanen kawai ɗin nan to kuma yanzu mu ɗan birni yanzu shi muke العرب أشد سورا ونفاقا إلى نزلنا سورا الدنيا سورا غير ما تكتب تكتب الله الله يعلم كل ما انزل الله على رسوله
ومن العرب لم يجد ما يملك مجرما akwai daga cikin waɗanda suke larabawan kawai wani tsammanin cewa abin da yake cewa fi sabili lahi abu nan kawai wata tara ce aka ɗora masa shi da rama wai karfa su bi kuma da wani kullum bala'in kawai yana nuna tsammanin wani bala'in da sami mutane suna cika karuwa su yi karatu ko mutane su shiga su je karantar ba ku yi kaza ko mutane su yi kaza yana nuna jira ko ya ga cewa kullum kuna ba da cikin dalila yana jira da kuɗin mutum zai kare wani za a bi nuna ana samu wani suna da suna tunanin su hanya ya biya kaza ko hanya yana ta kaza a wannan bai san kuɗi ba an ka san yaro bai san kuɗi ba ana jira a ga ina ba za a ga kowa wani dalila duniya da lahira shi da ana gulma duniya. Daga wani al'arabi a abin da wai karfafa shi gudun da rani kawai yana da yana jira jira yake yana da za a samu matsala kudin ku ya kare ko kaza ya yi kaza ko ya kuma tafiyar da addinin Allah Allah ta alaihi da'ira su kai to suna su ne za su samu mummunan abu da ke tsammani suna tsammata wasu samu mura wa Allah ke abu da ya juya kan zai juya kan wallahu sami'ul alim Allah yana jin duk abin da ake sami'ul yake ne da duk abin da ake faɗa alimin masani ne da duk abin da ake aikatawa لا
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
Allah ta wani al'amari daga cikin larabawa kawai akwai manyan kishin lillahi wanda ya imani da Allah wa yau da asiri da ranar karshe wa ya tafi mali yake kokoro raki a inda Allah yakan dau abun da yake ciyarwa duk da lillahi a matsayin wani aiki da yake kaunar kusatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da bayan cikin lillahi yana da sadaka yayi kuma yana da zai ƙara tasarrufi ma'ana kusatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dalilin wannan domin in Allah ya karba domin ya kara kusantowa zuwa ga Allah wa sadawa ce da rasuli sannan yana cikin da dukkan su da yin dai don fadayi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a domin ko da ya kawo dukiya ta cikin lillahi da bayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi masa addu'a ya Allah mai yawan da muke alkai ko ya Allah kai wannan sadaka ta ya Allah ni kaza gare ni ya Allah ni masa gafara kowa ya kawo fitri da shi manzon Allah ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam to fadayin manzon Allah yau mutum addu'a ya sa daga cikin larabawa ya akwai wanda ke kawo dukiyoyin su su bayar da sabilin da don su samu kusatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma su samu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce irin wanda ke da wannan niyya ala inna surbatu lam waɗannan masu irin waɗannan Allah ya ce biya lallai abin da su ba yake da shi nan wanda ya zama sadaka gare shi kuma ya zama abin da za su samu lada da kasuwa zuwa ga Allah ta tsayi shi mun Allah bi rahmatu tabbas Allah ne ya rubuta shi rahama da yake a dan inna Allah la ya'lamu ghafur ne da ba ne ga da abin da yake da mun rahmi rahim ne jin kai ne ba Allah ya tsaye shi da mun da haka wannan ayoyi sun nuna cewa larabawan ƙauye sun kashe akwai kafirai zalla akai munafikai a cikin su sannan akwai mummuni sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayoyi ya faɗi sifar kafirai zalla a farko ya faɗi sifar munafikai a karo da biyu sannan sai faɗi sifar mummuni wanda su kuma za su kare da samun rahama Allah shi ne shiga aljanna Allah ya samu su na والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
sai Allah subhanahu wata'ala ya koma yaba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadin darajar su da fadin falalar su da fadin martabar su Allah ya ce wa sabiqun al-awwalun su wadanda suka yi gaye na farko tun tuni suka yi kowa ka fa musulunci wasu ne al-awwalun farko farkon wanda suka yi musulunci min al-muhajirin wal ansar daga muhajirai gaba ɗayan su wal ansar da ansarawa waɗannan wallazina tabi'uhum bi ihsani da waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka Allah ya rabu yau da mu'ayyin Allah ya yi wa rabu anhu suna su ne da su ayi asabi kun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar malamai suka ce su ne waɗanda suke suka halarci bai a rigwan fi adal kurebiya waɗanda suka halarci waɗannan su ne asabi kun al-awwaluna wasu kuma suka asali suna al'awaluna su ne waɗanda suka yi sallah zuwa ga illatai kafin a soke fitar da baitul maqdis sun yi sallah zuwa baitul maqdis sannan bayan an soke sallah aka biyo da su zuwa ka'aba suka fuskanci ka'aba wanda suke sallah suka fuskanci can suka zo suka yi sallah suka fuskanta ka'aba su ne asali suna al'awaluna su suka yi ga kowa karɓar musulunci ko suka zama sun shiga musulunci kafin kowa waɗannan mutane ne da muhajirin wal ansar ana daga kafin muhajirai waɗanda suke yi hijira daga makka zuwa madina wal ansari da ansara kuma radiyallahu anhu wata rana ya zo ya ba Allah yana karanta wannan aya da ya zo ya yi hannun mutum ya ce ha wa ya karanta da ke wannan aya ya ce wai bin ka ya ce azo da wurin wurin ka suka ce wurin wai bin ka ya ce ya wai bin ka kai ka karanta da shi wannan aya kaza da kaza da ke ne karanta da shi wannan aya kana nufin sami ta hajji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka ji wannan aya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su kwarai ko na ji wannan aya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau wa radiyallahu anhu yake to ni ina ganin cewa Allah yana nufin daga darajar mu ne wato babu wanda zai kai mu daraja sai iya mu haka Allah ya yi nufin ya bayyana wa duniya sai bai bai kawo yin wata a ai dama Allah ya daga darajar sahabbai baka ji ba Allah ya faɗi gaskata wannan aya wa akharina minhum lamma yashaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim sannan wallazina ja'u min ba'dihim ai wallazina ja'u min ba'dihim ma'ana wadanda ba su kai ba suka zo bayan nan wa akharina minhum akwai wasu daga cikin mu'minai lamma yashaqu bihim amma ba su taɓa haɗuwa da sahabbai ba don haka su mumine ne amma ba su zaka ba su ba ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman asabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar su riga kowa kuma sun wuce kowa kuma sun zarce kowa malamai sun kasa sahabbai kashi kashi aji aji suka ce asabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wannan da ke kowa daraja ta koyo ruwa ana magana asabiqun al-awwalun من المهاجرين والانصار في ولد السيد على النبي صلى الله عليه وسلم انصار وكما سبق عليه suka ba su guri zama suka ba su matsayi sannan sai suka fita yakin badar wannan suka fita yakin badar su fi kowa daraja daga cikin almuhajiri wal ansar su da su kowa daraja to da Allah subhanahu wa ta'ala ya yake musu gurban da abin da za su yi nan gaba duk abin da suke ma Allah ya kashe su da ko ni suke yi ومن يريد لعل الله الذي اطلع على اهل بدر فقال اعتبوا ما شئتم عني كذبا مكتوبا. الله سبحانه وتعالى يا رب سوى اهل بدر. duk abin da za su Allah ya ce. Suka ce matakai da biyu ahli bai ake ridwan. Su ne asali kula da awon suna minan muhajiri ne wani amsa. Abin da suke ahli bai ake ridwan wani su suka yi wato mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ahli badar Usman radiyallahu anhu bai samu tafiya a yakin Badar ba. Amma ya zauna a gida ne da izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zo zai fita Annabi sallallahu alaihi wasallam a kai da a gida kai duniyar matarka. Matarka ba kuma ƴar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kulthum, Abu da Bukayya, ابن رقية ارمى الله صلى الله عليه وسلم باية كان جاء حول مسا أم كلثوم رضي الله عنها وعنها لوكacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya zauna ya yi gadin ta yana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya a yakin badar yake cewa akwai wasu mutane a madina har kuma a yakin tabu da mayafa akwai wasu mutane a madina ba ka fa'atu wadiyan wala nimtum min aduwin laylan illa أشركوكم وشركوكم في الأمر حبسهم العذر أو في رواية حبسهم المرض Allah Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ya faɗi a ayyukan soji a gaba a abin a baya wajen magana da yakin Tabuka Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ya faɗi wannan haka da a yakin Badar abin da yake nuna Usman radiyallahu anhu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi da shi daidai yake da wanda suke yakin Badar da aka zo da wani ganima Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ba da ɗaya wa mana ya ba da kaso da Usman sannan kuma ya yarda da yardarsa ne Usman radiyallahu anhu ya zauna don yi dinar rukayya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mata da Usman ko da ta an ba Usman yana cikin su amma bai je yaki ba yana nan a gida Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin da farla domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta hanyar ba shi kaso na abin da ya kasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba da ta kallu ne da ba za a shi wannan dama sannan kuma da izinin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sannan kuma sai da aka dawo daga yakin gaskiya za su shigo Madina Allah ya kafi rayuwar wannan mata ta sa kokayya ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa manzon Allah ya yi mata sallah bayan sun je sun dawo wannan an yi aka rubuwa su kuma an yi mai aka rubuwa ne da ɗaya Usman radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai aika Umar zuwa gurin mutanen Makka sai Umar ya zama da ya Rasulullah ni muna da matsala da mutanen Makka ba za su samu wani za su tauna da su jima ba shi ba sai kuma ba za su jima magana ta ba saboda kowa ya san akwai matsala tsakanina ne wanda kowa samu goyon baya a gurin kafuran Makka shi ne Usman da Affan shi ne tari dukiya ne ko mai yawan ba da dukiya ne kyauta sannan mai yawan ya ce wani wanda kuɗi ne kawai mai kawo balas ba da za ka za ka za ka kuɗi ya yaƙi kira kuma ka tari masu yarda da wani kuɗi zai kawo jari to wannan daga da Allah kuma ma'ana ma'ana ma'ana da ake na nuna ne ko to a Usman radiyallahu anhu sai ya sanya mutanen farko suna girmama shi musamman a da kafirai sai a rikula zama da kusuran ya aika shi to dai aika shi ne lokacin da ake tsammanin zai dawo sai bai dawo ba sai bi jani da yabo ana cewa a an kashe usman ne kashe usman sai da mutum da zama da kusuran ya a ai mun yi yanzu zai ya ba a kashe wanda aka aika don a yi sulhu ko don a yi bayani ko yi da sako wanda ba a kashe amma in ne da lokacin kashe usman da ku zo mu baya duka jinin mu sai dai ya kare da jin jinin Usman bin Affan wannan shine da aka bai a cikin kuma shi ne wanda zaka suna cikin kuma ai shi Usman wai kuma su haram ta maka wannan falala suka ce da farko bai je yaki bada ba da ya kuma da ba da su da su da ba shi ne ya zo ba da su da su ya ba shi kaso wanda su aka ba shi kaso kuma yana da yake kuma da ya je su wannan yaki suka ce da aka ce asabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari suka ce ba Usman baya to a je Usman baya amma dalilin waye ma aka yi aka Usman dalilin jinin Usman da rabi Allah wani jinin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah ya ce la rabi Allah an muslimi da yake waye sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi da muslimi da suka ce wa Abu Baya a cikin jiya sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la yadkhulu an-nar ahadun baya a cikin shajara babu wani mutum da zai abu da babu wani mutum da zai da zai shiga ana ya yi kuma na ahadu baya ta da shadara babu wani mutum da zai shiga wuta kuma sai mu baya cikin baya kuma ga an ce kuma da zai shiga wuta da ya kalla wata ala tana النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد بايع عن ma'ana babu wani ɗaya daga cikin wanda ya yi baya a ƙarƙashin bishiya wanda ya yi kusa su da mutum dubu da ɗari hudu su dubu da ɗari hudu wata fi kuna kawai nuna minan muhajiri da mara ansar malamai suka ce waɗannan mutanen su ne su ne wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum waɗanda sauran sahabbai akwai waɗanda suke suna da su yakin uhud ولسان لا يكون تبسير السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ثم نسيت قلوب ناس بجاد الزيت علينا النبي صلى الله عليه وسلم أنا فا أقول لك هدو أدين ناس قلوب باير لدود دنيا أسوس وسي حر النبي صلى الله عليه وسلم جاء كلا مكالي تجاوي تجاوي أخي يا بابا أقول لك كيف تبسير الهالي النبي صلى الله عليه وسلم tserewa a waɗannan sallallahu alaihi wasallam zai yi ne cikin waɗanda suka tsere akwai Uthman bin Affan radiyallahu anhu muna kuma wani abubuwa ne duka akan Uthman saboda akwai waɗanda suke tuhumar sa da suke wani abubuwa da zai tabbata da kuma suka tsere suka bar filin daga amma wanda ya ba da labarin sun tsere ya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam sunaye amma sai Allah ya ce innal ladina tawallaw minkum يوم التقى الجمعان انما استغلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد ولقد عفى الله عنه عبد الله بن مسعود يسري والله ولا آية كلها التي آية يسوع كم في الدنيا سودا سيد الله يكفي سيد ولقد عفى الله عنه الله ينفع الله سبحانه وتعالى أبايا يا فتي بايا كل آياته lokacin da daga yake daga da aka saba umarnin manzon Allah sai da wani cikin guda daya sai Allah ya jarraba mu aka yi musu kada kada saboda sun saba umarnin manzon Allah sai da wani cikin guda daya kawai sun saba umarni annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe su aka yi musu kada kada suka tafi da nasu kan su shi ne Allah subhanahu wataala yake da wala kad khalaqakum Allahu wa'ada fi tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عني ليبتليكم ولقد عفا عنهم أبلاكم مسؤوليتكم الله سبحانه وتعالى يجب يرسل لكم تسوك على النبي صلى الله عليه وسلم bayan muna kuma tun koma da baya suke ba za su yi ba mu san san wanda muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba mu taɓa sanin a cikin mu akwai wanda manufarsa duniya ba ke da Allah ya ba sai sa kun kan taru a gurin addini ba za ka gane cewa wane ya zuciya da take wane ya zuciya da take ba wani da zai Allah yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake ce ga wani kan wanda mutum da duniya ne a cikin mu sai da Allah ya ba mu labari Allah ta minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah yake da a cikin za a ce ware masu duniya da masu sun lafiya ba su ware amma Allah ba zai gai ya kuma da ke son kaza dole su son kaza amma sai Allah ya ce wa sun masarafa kuma ainihin biya mutum ya wuce sai ce wala kare a ba ainihi Allah ya nufa mahuwa Allah ya riga ya ambata cewa a cikin akwai masu duniya a cikin akwai masu lahira amma Allah ya nufa mahuwa wannan mafi alkhairi abu da wuce ya yi kenan sai cikin ayoyin da Allah ya nufa dole ne Allah ya bayani da kansa ya ce ya musu abuwa cikin gida wani ce musu abuwa ba shi ya tsara amma Allah ya musu abuwa Allah ya Allah ya gomu gana cikin alƙur'ani aya suna da koya kai hijira kan alƙur'ani ya kuma zuwa ga ita ta kanta kuma da suwa ke ba da kai ba ruwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كما لم يستجيب كروا wanda suke cikin karkashin al-muhajiri wa ansar suka kai duk sahabbai ba sun shiga cikin wanda radiyallahu anhu wa radwa Allah ya yarda da su kuma su yarda da me yake nuna haka suka ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وأما سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل سورة الثانيون الأولون من المهاجرين والأنصار كانت والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يا يدرس مسلم مسلم يدرس يا هذا حاجة باية فتو بركة ذكر صحابي لما الله صلى الله عليه وسلم الله يا يدرس مسلم يدرس domin Allah ce la yasiru minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd min ba'd bima'na min ba'd al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal wa kullan wa'ada Allahu al-husna هو الذي يقول الله تعالى لو أنزلنا كلها أنزلنا في الجنة ليس لنا أنزلنا في الجنة آية قبل الأنبياء إن الذين سبقت لهم فينا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها هم في مشتهى الأرض خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم بالملائكة هذا يوم الذي كنتم توعدون ولا أنفسنا إلى عندنا صحابي هذا السنة عندنا دكا وندفك السنة صحابي كان عندنا وإذا سألتم رجع وسوى الفارس كذا فإسمنا أنت صحابينا لهم فإسمنا الكريسة wanda yake da sunan wani sanannen sahabi da ya yi sai kuma mutum ya kare kare don ka wanda bai gana don Allah ko da dawa ne sanan dai imani yana musulmi shi sahabi ne dai kuma yana tare da su da su shi sahabi ne amma in yayi gida shi da ya bar su ne su da ba shi ba akwai wanda sun shiga musulunci ko da mulami ba za ka iya zuwa ka bayyana wa akwai wanda sun shiga musulunci ko da kare gidansu a wani lokacin kawai sun ke yaƙe ba za ka iya zuwa ka bayyana amma Allah subhanahu wataala ya sa su ne a bada duka su ne da saboda wannan su ba su ba lafiya ba duniya to wannan wanda suke rija ba sa cikin waɗanda suke rabiyan za ku anhu wa rabbuwa sai sa alhaji bin mutafira ko Allah ta'ala da yi magana akan wannan aya ayan za ka ga da al-muhajirin wal ansar me za ka ga al-muhajirin wal ansar kan ta asabiqul awwal ai farko lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a makka yake muhajirai ne kadai amma Allah ya ce minal muhajiri da wal ansar mana kafin muhajirai da ansarawa gaba ɗayan su ansarawa Allah ya yarda da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su ne ko nuna yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ansarawa da yardar Allah da ansarawa shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima bayan an dawo a yaki ya ba wa muhajirai abubuwa da yawa ya yi rabawa akwai wanda ba bai ba musulunta ba amma ana tsammani zai musulunta ana suna suna da wasu kuma shi gari a ɗaya su akwai raƙuma adadin su kai ɗari ko su suka goma suna jarka wato sai muna kai su kuma zagaya wata gari don ka sun wani ya zo da ya alfafa kanka kawai a nan ya yaƙe ku ya kuma ya yaƙi maka ita kawai zama mai gudu wai ana zargin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta kuma kai da suka yaya ta wannan maganganu sai an tsarawa hankali da fara tashi suna jin cewa kamar za su yi wannan magana haka suka kowa ne suna ganin cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiya gaba ɗaya ba ba an tsare ko ne ba kuma tare da cewa tare da su aka je yaki amma sai muhajirai kawai ake kawo sai labari ya yi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da abin da an tsara su ya da su bari suna misali wani ubada yana da cikin masu fada a ji a cikin ansarawa sai wani gawa na sallallahu alaihi wasallam ya rasu da Allah ga fara bari wanda take gudana cikin ansarawa ita kai ma ba a tsare ya yi ra'ayi ka yake ni ma ra'ayi na irin nasu da ya rasu ni ma ra'ayi na irin nasu ko mun ga ba wa an tsare ko ne ba ko mu hajjire kai karaba sai to a kuma a tara ansarawa gaba ɗaya su kan muhalli ko ɗaya aka tara ansarawa gaba ɗaya suka zauna a guri guda saboda su take ga kafin da take da sun da zaka kawo sabani a inda bai wata ita ba don an ya fi da shi da ke na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara ansarawa ya zo gurin ya zo gurin ya ce musu ayyuka al'ansa ya so ansarawa yanzu awayi gari don kawai na ba wa mutane a shafi warba'i na na ba wa mutane a shafi warba'i na ba wa mutane tumaki da da da da rakuma ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ku kuka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kar zauna an yanzu an nasu bi duniya أو في رواية أما ترضون أن يلقي الناس بالشاة والبعيد وأنتم تكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أن يتبع ويتبع lokacin da mutane suke komawa da duniya da rakuma da tumaki da rabashi ku kuma kuka koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama naku daga makka na kauro na dawo guri na zama naku wannan bai kuma ba suka ga rabbin nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwana saurawa shin ba ku ne mutane na a makka a gari na suka koye ni ko ka tsere ba suka ce Allah wa rasuluhu amin Allah da mutum sai ya yi goyi ko mutum goyi. Yadda ya kuma zarawa aka koyar da habbaina aka hana su jarinci aka kwace dukiyoyinsu kuka zo kuka ba su jarinci kuka ba su gonakai kuka ba su mata kuka ba su gida kuka ba su kasuwanci ba a yi haka ba suka ce da lafiya da su ne nan nan Allah da mutum kawai sai da fara mu ko mu fara. Yadda amma ta kullu lau kuntum la fattatu wa la tusibu kuma kun magana ba da za ku faɗa da kun mai gaskiya ko da an gaskata shin ba ku ne aka koro ni ko karɓe ni ba da ban karɓe ni ba ina zan shiga suka ce billahi wa rasuli ni man zan ba Allah da manzo ka aike da Allah mu ne ba za mu ce to an kuma ne da ni kama san zauna an yanki annasu bi dunya wa yanki annasu bi shati wal ba'id wa tanjuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam قالوا ربنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا يا أبو بكر na ba da rakuma na ba da tumaki ai wannan san layi ne don ku da hankali ba ku ga cewa an ba da dukiyoyin su a makka an ba da iyalan su an ba da gidajen su tumaki ne a nan don na ba su wannan abu sai dare ku na wanka na wani akan imani ni ina ga imani ya ce ku wanda da ku kun jiri ba da ku kun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce rabbina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wa ansa an ansa shi'a wannan sun an tarawa su ne ya ciki abuna dukkan sauran mutane su ne rigar baya yan su ciki da suke amfani da su mutum ko ba a kawai rigar baya su ne kasar a dole ne a kai yadda da wata kan nasu wajiya wata na kasar an samu wajiya da tarar su wajiya an sa da mutane duka za su yi bangare guda an tarawa su yi bangare guda da na yi bangaren an tarawa yadda an tarawa la yi bukin mu illa munafik babu wanda zai yi shi da an tsarawa sai wula ne na yi da an tsarawa lau na hijira la kuntu min amrina an sa yake ba kai hijira ba da na zama ɗaya daga cikin an tsarawa na ga kan da ba an tsare ba kai hijira ba kula da an tsarawa suka bai suka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji daɗi shi ne an tsarawa ya kala yake cewa sai ko kada a yi wanda ke tabbatar da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ne na raba ganima a ba wa waɗansu muhajirai ba a ba wa ansarawa ba Allah ya yi kuma la'in muhajirin nan da dina hukun min diyari wa abwali yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulai hum salihun in an zo da dukiya a ba wa fakirai muhajirai waɗanda suka fito suka bar dukiyoyin suka bar gidajen suka bar komai nasu don neman yardar Allah da neman yardar manzo sallallahu alaihi wasallam suka tafi suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo raba dukiya ko ba su dukiya ko ƙara musu ko ƙara musu ni'am Allah ta tsira ai ka mun salihuna muhajirai sune as-salihuna fi imani sune masu gaskiya cikin imani an sarawa ta Allah bai maka da shi ba ta da ta wallazina tabawwa'u dara wal imani min qabl yuhibbuna man hajara ilayhi ولا يجدون في صدورهم حاجة للمعروف ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يؤمن بحد نفسه واولئك هم المفلحون الذين والذين تبوأوا الدار والايمان ولم يستطيع سكا زاكي دم مدينة سكا دولة أغريب مدينة سكا زاكي إيمان سكا في منظوم الله جل حبيب صلى الله عليه وسلم كان نقول كأي يدو سين مصطفى الأولين أما سكا إيمان سكا زاكي إيمان سكا زاكي زاكي إيمان وأن نسوا تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين يؤمنون سكا صنعا سكا بعد يقولون كيف كذا كيف كذا كيف كذا ولا يجدون في صدورهم حاجة للمعروف أقول لك بايع في أربعة سبايع تتباوع على ترى بعض حاجة ولا ولا ويؤمنون على أنفسهم ولو كان من خسارة suka ba da dukiyarsu ga ga muhajirai ko da suna son wannan dukiyar in muhajirai na son wannan dukiyar su ba da shi Allah ta kula da kan mutum waɗannan su ne masu وإنهم هم الصالحون وإن سوء يكون عندنا والصالحون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان منهم وألا يعمل به ليس والذين جاءوا من بعدهم يحبون يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. سوره الملائكه في ذلك يا نساء الله يحرمني سوره والذين تبعون بإحسان جاء سوره والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر اليهم ولا تجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويتآخون والذين يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا الله كيف سنيا وانت اعمال التاكيد كي تاج مبتدا السلالم بنزا اكن وانا كنتي نسكي وانا كنتي وانا كنتي الله كيف سنيا شنو سؤال يجيب mutane jirgi ne saboda haka waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan su ne waɗanda suke ciki ne Allah ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum الحمد لله كثير رحمه الله تعالى da ya gama wannan aya karshen wannan aya da yake fa waylu liman abuzabahu wa aw sabbahu aw abuzaba ba'dahu aw aw abuzaba aw sabba ba'dahu yake wa khasatan wa khasatan mafi alkhairin sahabbai shine tudikul umma shine abubakar ibn abi kuhafa sai a mace da sunan hakan sai abubakar ibn abi kuhafa wato abubakar dan abu kuhafa wailu narkon azaba ya tabbata ga wanda yake kyamar mafificin sahabbai shugaban sahabbai shugaban masu imani inda kai aina rafidawa da imani da alqur'ani a lokacin da Allah ya cewa radiyallahu anhu rafidawa ta kawo ba mun yi da su Allah zai ya yarda da su kai kaje ka yi da su kai yi da su ka ƙara ci da su in Allah ba lafiya ka ga wanda Allah ya yi ci da su wanda Allah ya yi wanda ya imani da alqur'ani bai tafi shi da wanda Allah ya yi sai daga ƙarshe sai yake aqidan ahlus sunna shine suna yarda da wanda Allah ya yarda suna yin tarawih ga wanda Allah ya yarda da shi shine duk lokacin da aka ambaci ɗaya daga cikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce radiyallahu anhu wa radu anhu ko radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da su sai dai Allah ya ƙara yarda a kan su shine radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda a kan su Allah ya Abdullah bin Mas'ud sai dai radiyallahu anhu Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu Umar bin Faruq radiyallahu anhu Uthman radiyallahu anhu da duk sauran sahabbai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu domin sahabi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan shi ne ake da amin suna da aka kuma su ne wannan ta'ala sukan yake amin suna suna yin tarabbi ga wanda Allah ya yarda da su sannan suna zagan wanda Allah ya zage su sannan suna kishi da wanda Allah ya kishi da su da kuma ake da amin kai kishi da wanda Allah ya kishi kai yarda da wanda Allah ya yarda su haka mun yi da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara yarda a gare su radiyallahu anhu domin ko mun yarda ko ba mu yarda ba Allah ya yarda su yarda da su ma ibada ne domin in kai yanzu abin da Allah ya zai kai shi ba ne haka kai don wailun kamar da Allah kamar da al'adun da kake ce fa wailun narkon azaba ta tabbata da wanda ke fishi da wannan akwai ke zaki in da fishi da sabon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ke zaki wani ne fishi da Abu Bakar Siddiq ko fishi da Umar ko fishi da Uthman ko fishi da Ali ibn Abi Talib ko dukkan sahabbai waɗanda waɗannan ba su ɗan aljanna ne su suna da ruwan kasa sun ba su ɗan aljanna Allah ya tabbatar cewa su yana aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zaka Allah subhanahu wa ta'ala ya wa rabu an suma suke da Allah wa ajala hum jannati Allah ya tara da musu aljanna tajri tahta al anhar ko yanzu suna gudana a ƙarƙashin aljanna ne khalidin fiha abada za su gano gidan aljanna har abada Allah ta zalika al-fawzul azim wanda shi ne rabo mai girma Allah ta samu cikin wannan rabo mai girma Allah ta wara tare zuwa gidan aljanna amin Allah ta tare kai na ta kore ruwa anguwar Allah ta tare shi kadai ne ko ka ji kajin gida a jira wani ma zai ji ko da kuma kai kadai wani gausu ko ni kyawun gidan da kuma ya zo ya makwabta ko Allah ta tare shi kuma anguwar da yake alwakila da duniyar wasila yace ko roƙa mun Allah ya bani alwakila alwakila yace wata anguwa ce a aljanna tsatuwar anguwa mai abin da ba ta yin ado irin ta ba inda aka kama da kanta da duniya da bai a ba ta yin yace anguwa ce da gidan mutum daya a wannan anguwar yace wannan mutumin ina tsammani ni ne wannan
alaihi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kasa da shi su ne sai samu kwalli bayan annabawan Allah sai samu kwalli to haka waɗannan to mu ko kuna kasa kasa kasa kasa da su muka samu a kawai kika na zuwa Allah ya kai wani ma in dai ka riga ka riga da wata za su ka Allah ka samu ne mu ga suna son mu ga abubakar da ke ba cikin mutum mu kuma kan insha Allah kuma ce mu kan ya kan jira ne kuma mu ne ba mu sani ba to mu muna roƙon Allah Allah ya haɗa su da aljanna amin idan muka haɗa su su kan ya aljanna ne Allah ya tabbata da wasiyar nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar fil janna abai da jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa abdurrahman fil janna وسعيد في الجنة والزبير في الجنة هنسأل في يوم كده في الجنة في الجنة في الجنة أبو بريد بن الجراح في الجنة قلت كده وقلت إن خير الناس بعد محمد بن الوزير أو كلمة ثم عثمان بن زيد وزيره كلمة أبو بكر ثم عثمان بن زيد دفع الجنة من نفس الشيء عثمان وراتب من خير البرية بعدهم علي حديث الخير من خير يمنى له الجنة لكن سعيد وسعيد أول أول وسعيد وعاد واحد والزبير amma in da Allah ya ga da kai wani ne mu haɗu su ne ka zama mu ka da mu yi tare mu da cikin yaya
وأجيب بلد كل ذلك وقت فعلي علي هي ما تفعل لا تفعل لا تفعل فقلت قبل أن ونكر من سوى ما يذكر الله شكل الرحمن ثم ارتفع منهما الحديث وكما sannan sha nawo wanda yake cewa yana yi ma a kan alayyar da ya kasar da wata kusurka yana neman addu'a lokacin da ya fara goma kasuwa ya ce ra'ayi shi ne goma kasuwa da yanzu ya ce shi shekara ta fara ba amma ana zama sana ya ce shi ta da shi ra'ayi shi ne kasuwa وجاء أن كان زمان كان يقول مثلا لا تقع فيه لا تقع في أحد الصدور لا تأتي بالخلق الفحم على الجنون وما يلزم يعني وقال الله أن Thank you. وطبعا من هذه الجمعة فأنا النبي تمام يجي بين الدعاء وما يكفيه والتعلم كما قال الله تعالى وقال الشرع عليه ومن يكون ثلاثة معروف فقلت كل حاجة ولا تسمي عليه ما لا تقابل عليه اختار الرحمن وشرد وجاء المسلم أما من اختار الرحمن فأقول كل حاجة يا نعم كل حاجة ذكر من تغلب اليوم وقال ان عبد الشرعات sannan da wanda ya bayar da wata kama da wani lafiya na jeji da wata kama da wani lafiya a shirka ya tafi da kama da wani shawarwari na kafai da kuma Allah zai fito da wata kama da wani lafiya wanda ya tafi da cewa ya yi tafi na mako
yana jin wacce da za a yi wani sannan idan an shi an shi wani a shi wani in sha Allah ba kuma ya kuma da mai shi ba sannan da kuma da yake kuma yake addu'a kuma ya ba shi da addu'a wasu karo su shi ba shi da wasu karo su ba da kuma masu neman aiki da wani zuwa da suka yi mutu a suna da yi da kuma da matakan da mu da kuma da kuna da mu ce ta cikin sallar mun so kuma to ko shi la ya kabi ko ta kuma ya ta kuma ne ko da mu da da
Allah annabi Musa, annabi Ibrahim da sauran annabawa da bata. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne na ƙarshen su. Kowa a duniya yanzu ya zama wajibi ya yi imani da ai- da addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ne musulunci. Sun yi imani da wannan kuma sun yi da wannan. Za a duka shi da za su yi wanka da dukkan sauran ibada a hankali a hankali za su yi da shi. Sunan shi ke Hudaina. A musulunci ana amfani da suna hudaina kina cikin da suna ko kuma ki gaba da wannan sunan na yin hudaina amma kina kuma asalin suna kabila za ka da yanzu sunan ki kabila insha Allah ta kuma wajen uwa ko cikin musulunci duk abin da ya shafe ki na farin ciki ya shafi dukkan musulmai abin da ya shafe ki na farin ciki ya shafi dukkan musulmai kuma kin musulunta mutum cewa ya addini ne wanda ake yin sa don a samu kuɗi ko don a samu matsayi ko don a samu yau a ana yin sa ne don Allah ne ya shi ne zai wannan mutum don Allah kan Allah ya tabbatar da jirgin sankarinki Allah kuma ya ƙara ƙarfafa ki ya ƙarfafa ki baki daya daga cikin tsara da ita koran bayanai insha Allah ta'ala za a yi da su da abin da ya dace duka insha Allah ta'ala da abin da ya kamata Allah ta Allah ya taimake ki والحمد لله الله محمد سبحانه وتعالى قال من لم يكن يؤمن بما سمعوا ويقولون سبحان لا شريك فإلا من يتبع مسلما لا كان مسلما دكتور البرسلون فالحمد لله مسلما فالرحمة الله mu a matsayin musulmi ana tabbatar da musulunci da aiki da abin da Allah ya yi duk wanda da su kuma ke bukatan addu'a a gurin bayan Allah muna fatan ana biya mana bukatun mu na alheri ana fara da lafiya Allah ba shi lafiya masu neman aiki a da arzikin da aiki mai albarka masu neman aure a da ba shi aure mai albarka masu neman aikuwa waɗanda suke da juna a da suke su lafiya ba su duniya a yi ba Allah ya kawo da jituwa da kwanciyar hankali a gidajen mu da garin mu da mai sauran garuruwan da su ne wakiya Allah ya shugaban da shugabanni na kwarai a kan mu Allah su mawa da ya sanya waɗanda ke masu zama alƙari kyawu Allah ta tuni na cikin gabanin su masu nufin hannabewa ko nufin ɗaya da kuke zama Allah ya hana su shugabanci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد iyayen da kakannin mu Allah ta yi su cikin da zai da dauro Allah ta wani da su da Allah ya yanka a wani fili mai albarka Allah ya yanka mu a wani mata mai albarka wacce ta musulun da Allah tabbatar da ita cikin musulunci duk da kowa da su musulun da wurare daban daban Allah tabbatar da su cikin musulunci Allah ta musulun da su zama mai kyawu da ikirari da kuma su da addini domin Allah goma Allah ta samu da riko da addini musulunci ba ku da ayyukan da kuke yi Allah ta duk abin da kuke karɓa ne a gurin Allah اللهم لا نسألك خير كل عاجله وآجله مع علمه ولا نعلم ونعوذ من شر كل عاجله وآجله مع علمه ولا نعلم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تبلغ به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقول به علينا مصالح الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقرتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله بالوالد منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا قول بعلمنا ولا الى النار مصيرا واجعل الجنه هي نارا ولا تكلف علينا من ذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك